بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yanzu haka muna daren lahadi ne daren talatin ga watan rabiul akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga muka zuwa Madina na da shekara 1443 daidai wanda ya daidai da hudu ga watan sha biyu shekara ta 2021 wannan kuma Allah da shi ne zai zama mana kaset na 769 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa daga cin wannan littafi mai albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azuta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfanuwa da su duniya da kiyama ana kuma jin mu ne da sauraron mu daga nan cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiyya wadda ke number 4 madarka cirwar gaskiya a zaria kabin state nigeria ita darul hadisi salafiya makanta ce da malam albani gina a wannan gari na zaria kadai don cima manufofin da'awarsa da fatan allah da nufi mu kuma allah taimake mu ya dora mu akan daidai idan ba manta ba muna cikin mun shiga sabon babi mun karkare karatu a kitabul jihad wasiyar a makon da ya gabata mun fara tattauna a sabon babi da imam bukhari buɗe wanda ya masa suna da suna kitabu fardil humus wato matattarar bayanai game da farlanci na humusi mun gabatar da zantuntukar gabata a makon da ya gabata amma zan ɗan karanto muku wasu abubuwa da malam ya faɗa game da shi kan babin in ba manta ba a nuskokin wasu fara da bismillah ko bismillahir rahmanir rahim ko wasu maskokin ya danganta daga marwata ne wasu gabatar da kitabu farul khumis a bismillah wasu gabatar da ita kan masu ce farul khumus babu kitabi din ma ko kuma kitabul khumus duwannan ba abin nan bane mas'ala ne na babin marwaita nusakh daga cikin marwata shi littafi din me fardu khumus din da yake magana anan wajen shine imamu ibn hajar al-asqalani yake cewa kada waka indal ismaili yanda kaji an ce bismillahir rahmanir rahim kitabu farl khumus yace ta haka yazo wajen al-imam al-ismaili walil akthar amma a wajen mafi yawan marwaita sahih bukhari yazo da babu madad bismillahir rahmanir rahim kitabu farl khumus to mafi yawan marwaitan bukhari suka ce babu fardil khumus ina fatan fahimta sai yake tawo hadafahu ba'dhum wasu kuma sun shafa babun din wa thabatat al-basmala lil akthar mafi yawan marwata bukhari bismillah ta tabbata a cikin farkon babu ina jiddin naku akwai bismillah din sai yace wal khumus ita khumus bi dammil mu'jama ai wa ha karami mai ruwa mai sunan ta kha'un mai dugo shine mu'jama dake da dugo wal mim da kuma mi'ara an fahimta ko abin nan ko mimun ka ce humus khawun ka sa mata damma mimun ka sa mata damma sai ce ma yi ukhadu min al-ganimati shine abin da ake samowa ake ansa daga cin ganima wal muradu bi qawli wa ana wani shine humus abin da ake samu daga cikin ganima in ka iya larabci daga jin an ce humus ka san me ake nufi eh me ake nufi an ce humus 1 over 1 bisa biyar ina fatan fahimta sai ce wal muradu bi qawli fardul khumus anan imam bukhari abin da yake farlancin khumusi din ay waqatu fardi fardihi yana kun wani lokaci ne aka farlanta kumusi yana so ya baka tarihin lokacin da aka farlanta shi a wace shekara ina fatan fanci abin sai ce au kaifiyati fardihi ko kuma yadda aka yi yadda yadda siffar farlancin nashi yake au thubutu fardihi ko kuma zai kokari tabbatar maka cewa kumusi farilla ce daga cikin farillai na addinin musulunci za mu zo mu karatu babi kaɗan ba da yawa ba zai ce maka ma shi ba da kumusi yana daga cikin addini ma yana daga cikin alamun addini wal jumhuru ala anna anna ibtida'a farl khumus jumhur ulama sun tafi akan cewa farkon lokacin da aka farlanta khumusi kana bi qaulihi ta'ala ya kasance da fadin Allah madaukakin sarki wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul ku san cewa duk abin da kuka samu ganima ko mun kadan din shi ko man yawan sa to ku sani Allah na ɗaya bisa biyar haka nan manzon sa alaihi salatu wassalam in aka raba ɗaya bisa biyar din ina fatan fahimta to Allah na da shi kun fahimci abin ko manzan Allah na ɗan bisa biyar ɗin nan a cikin shi tarayya da sauran wanda Allah lissafa a can gaba za mu kanta suwa ake ba kumusi sannan da ba manzan Allah kumusi wajen wa zai koma da zamu yi wannan katin a cikin insha Allah ta'ala wa kanatil ganaimu tuqsamu ala khamsati aqsami ganimomi in aka samu ana raba su gida biyar ne fayi uzalu humus min ha sai a cire ɗaya bisa biyar daga ciki yusrafu fi man dhakira fil aya za a bada su zuwa ga waɗanda aka ambata shin wannan aya din wasiatil bathu fi mustahiqihi ba'da abwabi bayan in babuka kaɗan bayan zo game da suwa suka cancancin kumusi din wa khana kumus hadha khumus li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama واختلف فيما يستيق بعده ومذهب الشافعي أنه يسرب في مصالح وأنه يرد على الأصناف الثمانية المذكورين في الآية وهو قول الحنفية to wannan abin da malai faɗa ke to amma kaman yadda ya gamata a bakon bai gabata na isan muku cewa wasu malaman suna ganin an farlanta kumusi ne a wace shekara a wani lokaci mun wannan magana kuma kuma ta ana tambaye ku kun tuna da yakin abin nan rundunar sariyatu abdullahi bin jahash an ji an binciko ko sariyatu abdullahi bin jahash wanda manzon Allah aika su bincike can garin maka su gaya kaza da kaza ke sai suka ka cibir da ayarin qurayshawa sun yi kasuwanci za su wuce sai sa abdullahi dan jahash da jama'a suka mene suka bubuge yan wanda ke cin ayarin sai suka anshe wannan raƙuma da kayan da aka yi sai zama sun samu ganima kenan da aka zo sai aka zo raunin raba ganima din abulad ɗin jash wajen da ke kwamanda ɗin sai ce mene a cire ɗaya bisa biyar wannan na manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama ina fata kun fahimci wannan abin to kuma sai sauran ya raba sojoji da aka zo kuma sai annabi ya tabbatar da wannan hukunci wasu ka ce to asali farlancin humusi daga nan ya faru humusi daga wannan yake tunda Allah ya dade shi ina fatan fahimta wasu kuma sun ce humusi daga lokaci ya fara daga badar ne tun da yakin badar da aka yi an samu ganima da yawa musamman sotul amfal mafi rinjiyanta ta sauka ne tana tattauna mene tana tattauna matsalar yakin badar kuma a cikinta ne aka samu wannan aya wa'lamu annama ganimtum min shay'in fa ana lillahi khumsuhu wa lirrasuli ko wa lidhil qurba kun fahimta suka ce to farlancin ya farlanci ne a yakin badar jama kun fahimci wani abin ko wasu suka ce a aya ta sauka to abin ka gama da ba zai wuke na ce aya ta sauka a yakin badar to amma hukuncin bai faru ba fa wasu suka ce sai hunaini za ku yi ta nawa shekara aka yakin hunaini shekara ta nawa takwas ka tabbata mala wato mutane suna sakaci da tarihi da yawa ba gaskiya eh shekarun musuncin event manya-manya a fili suke ko a shekara ta farko mai faru ku ce yakin badar ko ba shi ne aka yi shekara ta farko ba shekara ta biyu fa zuwa ta uku eh yaushe aka yi uhudu eh shekara ta uku ko ba haka ba to yaushe aka yi abin na azab an yamala a shekarar da aka yi ahzab ko ita biyar akwai sabani akwai jabr kasar kenan ko ahzab to shi aka yi khandaq eh yaushe aka yi khandaq ta uku eh yaushe aka yi ahzab yaushe aka yi khandaq yawa abin da ke son ji kenan da ahzab da khandak da abu guda ɗaya ne ina fata mun ci abu ko to shi aka hudaybiya kenan to ya aka yaushe aka kuma umratul qada umratul qada ai in ka kallo silsilar kitabun nan da aka ce an yi hudaybiya ba sulhu aka yi ba aka ce a koma sai baɗi to bazin me aka zo aka yi a maka ita ce umratul qada din ai ko da aka yi sulhu da kore shaci a koma sai baɗi shekara ta bakwai kenan ko haka ba da ai sabai kuma to sai wannan umra din ko la tadkhulul masjidal harama insha Allah amin muhalliqina ru'usakum qasina la takhafuna shine shekara ta bakwai din ko dan bayan shekara ta bakwai ta takwas me aka yi wata maka saboda wancan sun saba wannan rajajenar aka ko ba haka ba to anan ne kuma a fato maka ne daga nan aka je aka mene kuma aka hunaini ina fata mu shekara ta tara ko mene tabo sai me kuma bai cin shi shekara ta tara aikin hajjin sai na abubakar sanda aka saukar da amfa abin nan tauba aka aika ayyul isa da sauransu ko ba haka ba shekara ta tara ta goma shi kenan kankat annabi ya kan shi shi kenan kuma duniya sai a hankali ina ba ta fahimta tsohonan tarihi wasu abubuwa da ya kamata kuma ana ta karanta mala albani ya karanta mana fiƙi husira ta sallabi ga malamai nan ko ina ana ta karantarwa ya kamata a sani ƙeƙeƙe sahabbai da tabiya suka ce ‘ya'yan suka ce su suna ana karantar da ‘ya'yan sahabbai da ‘ya'yan tabiya sira da magaji na manzan Allah sallama kamar da ake kanta da su ƙorani aka ce suna cewa hadi mafakhirukum mafakhir abakum wannan shine abun alfaharunku kun fahimta yana da kyau mu inganta karatun sira sosai jama'a domin inganta karatun sira yana da fa'idoji da yawa akwai ilmomi da ke ciki na farko zai ƙara maka ƙaunar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama za a ƙara gane jihadin da ya akan mu akan tabbatuwar addini na biyu zai ƙara maka ƙaunar sahabban manzan Allah za ka gane hidimar da suka yi wa addinin musulunci bayan da wani ɗan iska ya zo ce maka ai ba su da kirki ka yadda saboda kai ka san tarihin abin da suka yi na uku kuma zai wayar da kanka sosai ka san yadda ake strategy da amazaya da wasu abubuwa in nan taƙi a koma nan in nan da haka kuma zai taimaka maka don sanin sunnar Allah a bayan ƙasa cewa wahala inna ma al'usri yusra watan duk daɗi za a sha wuya kuma za a sha wuya za a shi daɗi wata ran kuma zai karantar da kai cewa duk wani kunfa da kafirci zai da bid'a da suwaye duk za ta tafi fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'an wa amma ma yanfa'u nas fa yamkufu fil ard ina fatan so yana da fa'ida sosai jama'a mun ga karanta mu karantar da abin nan barkar tasira muna abin nan kuma jama'a fahimci wannan abun mewa islamin ku ba kwasa sira ne yanzu ko ba haka ba Allah ne ya samu dace to wannan yanda suka ce ranar hunain aka farlanta gaskiya abadun nujaa kan kadde magana ingantacciya shine an farlanta khumsi ne a wanne a ranar yakin badar kamar da hadisin zai ishara a gare shi amma an fara fidda khumsi ne a wanne badar sugura ita ce sariyatu abdullahi ibn jahash ina fata kun fahimci wannan isabi din Allah samu dace to sai mu koma cikin matanin kenan ko Imam Bukhari ke cewa qala haddathana abdanu qala akhbarana abdullahi qala akhbarana yunus an az-zuhri qala akhbarani ali bin husaini anna husayn ibn ali علي رضي الله عليهما السلام أخبر أخبره أن عليا قال كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطاني شارفا من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعدت رجلا صوادا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه صواغين وأستعين به في وليمة عرسي وبينما أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والجرائر والحبال وشارفايا مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار فرجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفايا قد جبت أسلمتهما وبكرت خواسرهما وأخذ من أكبادهما ولم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا قالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار فانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنده زيد بن الحارثة فعرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه الذي لقيته فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لك فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي فجب أسلمتهما وبقر خواسرهما وها هو ذا في بيت معه شرب فدعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي وأتيته أنا وزيد واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شرب فطبق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبتيه ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة هل أنتم إلا أبيد لأبي فعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قد ثمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أكبه قاقرة وخرجنا معه مالك قال حدثنا عبدان malam abdanu ya ba mu hadisi ya ce ƙala akbarna abdullah ya ce abdullahi ya ba mu hadisi na ibn mubarak ƙala akbarna yunus ya ce yunus ya ba mu hadisi an zuhuri daga imamu zuhuri ƙala akbarani ali bin husain ali ɗan husain ya ba ni hadisi anna husain ibn ali alaihi masalam cewa sayyidina husain ɗan aliyu tsira da mun sabata a gare su aqida ahlus sunna wal jamaa dukkan wani sahabi wanda ba annabi ba abinda ake shine radiyallahu anhu wani shine tabbatacce ga abin nan haƙƙin sahabai haka nan ga haƙƙin ahlul bait dukkan su gaba daya ina fatan fahimta ko da ka ji wani ce alaihi massalamu ko alaihi salatu wassalam wannan galat ne za ka samu a cikin mai tafai suna yi amma almuhaqqaq shine cewa su ma ana ce da su radiyallahu anhu amma salati yana ga annabawa ne kamar da mun samu annabi yana sauran annabawa in mun salati yana ba mu labarin bukhari inda yake cewa sai ga annabi musa da annabi hadur sai ce alaihi massalamu to ya halasta sauran annaba ka ce sallallahu alaihi wasallam ko kuma alaihi massalatu wassalamu amma wanda ba su ba dai ka ce radiyallahu anhu ina fatan fahimta sannan kasa kasa kuma sai ka ce rahimahumullahu misali kenan kun bace abun domin wannan ɗanɗano ne na shi'anci da ya kurɗo ya saɗaɗo shigo cikin mutane ba su sani ba ya ce anna aliyan ƙala lalle aliyu ɗan abi ɗalib ƙala ƙara masa da ya ce kanat li sharifun min nasibi min magnam yawan badari ya kasance ina da sharif a sharif shine annaka ko kuma annuk naka raƙuma wadda ke ta ɗan manyanta ita ke cewa mene sharif to ya ce na kasance ina da wannan raƙuma min nasibi daga cin ragona da na samu a matsayin soja min al-magnam yawm badari daga cin ganimar da aka samu rani yakin badar zai ce wa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallama dani sharifan min khums kuma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bani wata raƙumar daga cikin kumusi da aka samu na mu ahlul baiti kun gane yanzu aliyu yana da raƙuma guda biyu kenan ganimarsa da kuma mene haƙƙinsa na halibaiti yana da raƙuma guda biyu kenan falamma aratu an abtani bi fatimata binti rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da ne nufin tarewa da nana fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an fahimta bayan ya aure kenan a shekara ta farko bayan hijira kenan to bata riga ta tare ba tana gidansu ina fatan fanto na abu to san da yake so ya tare kuma annabi ya ce mashi labudda lil ursi min walima dole a sai ayi walima da haka kuma za a yi walima ce ta balarabe ka san musamman bakwarin shi bai san kaskanci ina fatan fahimta zai iya zuwa yi walima haka nan kawai da cikui da fate a sha a tashi haka nan kawai to amma sai ga ka wannan ya tana da kima daraja shine ke ta kokarin yenan yenan wajen wajen ya samu abin da za a yi walima wadda dace ba tare da alfahari ba amma kuma an fata kunya kun fanci abin ko sai ce falamma arattu an abtane bi fatimata binta rasulillah binta rasulillah sallama lokacin da nufin tarewa da na fada ma fatima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa attu rajulan sawagan sai ni alkawari ni da wani mutum wanda yake masanin hanya shine sawagan aliman bi ko kuma kace dallala wanda ya san hanya min bani qainuqa'a yana ga cin kabilar banu qainuqa'a sunan kabila ce ta yahuda a garin madina an yartahila ma'iya cewa yazo ya tafi tare da ni fa na'tiya bi idkhir sai mu je mu kawo tsaure ko bunu ciyawa ce idkhir sai ya tafi tsaure ko kuma ciyawa bunu wanda ake rufi da ita sannan makera kuma suna amfani da ita arattu an abi ahu sawagina ina so in na kawo in sai da wannan ciyawa ga su waɗannan masu makera su ne asawagina nan wa as'ina bihi fi walimati ursi kuma nemi taimako don nan kuɗi da zan samu wajen shirya walima angwanci na da zan yi yana fada raƙuma guda biyu amma kuɗin da za a yi kaye-kaye a haɗa walimar shine bari ya tashi je nema jama'a kun gani ustazai ko ba haka ba ga wani sarkin usare na haka yake in ka tashi zaka ba kawai zaka zaka salati bane wai matsala ta zo ka bari ta danne ka haka kur sai ka zauna kana ta zagin kawunnanka da baffofinka cewa ai ba sa son taimako yanzu wahala fa dake APC da mama na da baban shi haka suke fa kuma yara ba sa haka kawai shi na zauna ya kashe zuciyar shi ina fatan fahimta kun ga yadda Aliyu yi da ya tashi yana so zai walima yana so ya faranta manzan Allah ya faranta matan shi zai ko ba haka ba a fita kunya ga raƙuma in kai suka ce to barin sai da ɗaya ɗaya sai a yanka shi ko ba haka ba a'a haba malam malam albani ki ba mu labari sun je aikin hajji sai aka ce za a yi wanda a yi hadaya kun san ana hadayan kai abin da muke suna tamattu'i kun fahimta sai je so rago biyu ta na dina bai sun kuɗin su ma riyal na riyal ɗari uku sai abokin shi asaf mai saba'un hadisa ɗin nan ya ce aina ɗari ce mai ragon ɗari ku za ka ci wani su a wajensa ragon ɗari ku ya kai kamar dubu arba'in muke nan a lokacin amma su wai saboda ƙurishinci a su sun fi ƙarfin cin ragon ɗari ragon dubu arba'in bai sa a ci shi ba sai dai a samu kamar na dubu ɗari biyu haka yau wato shi ne su suna da wata izzatun nafsu ne a tare da su ina fatan kwanci wani abin sakwata suna da shigen irin wannan abun a ciki zoma haka wannan yan kuya matsa ragunan mu ake kawo nan mu ringa yankawa su can narka narka zaga an babban kare su ko ba haka ba har da wata al'ada da ake ban ma san sunanta ba ne za ga an an an kakkafe a cikin abun nan a cikin eh a cikin katako haka ice haka kowa zo da kayanka ko kuma wani a gari kowa sai so ya gidan shi boye ko ba ka muke ba nan wajen almajirai sai dai su ta jin kanshi malam Allah sarki amma can kowa za ga fa unguwa ɗaya sai ga an sa rago gida ɗaya sai a yi layya guda nawa guda goma rago goma mata ta yi mai gida ya yi ɗan gida ya yi wane ya yi ɗaga gashi nan kawai kowa ya ce abin nan wannan izzatun nafsi ne malam ba alfahari ba ce ina fata kun fahimci wannan abin to kun ga yadda ake kenan malam kada ka taɓa yadda yan albani haka ke ce mana kada ka taɓa yadda a ce kana da matsala sai dai ka ce kana da ƙalubale shi ko ƙalubale ana fito mai ta yadda za a yi maganin shi ne Allah sa kun gwan hausa idan kai da kaza matsala ce zama za ka kanga salati kana jira shi yaushe za ka mutu ko ba haka ba amma kai da kalubale ne kun san kalubale da hausa eh wani fito ya nada zare cewa ke fitowa zai fito eh to kai ma sai ka shida ka ga to wani irin zare na kai ma za ka shida ku fito ko ba haka ba to in matsaloli suka zo ba a dauka kawai kai shikenan ka mutu yanzu za ka aure kana son wata yarinya gashi kun fara shida amma kuma kai baka da kuɗi za ka zauna kai na neman alhaji wani taimake ni ko bafa wani taimake ni ko wani haka za ka zauna kai ko ko za ka sa ƙwarƙar tunanin me za ka yi ne sai ka ji labari ana aikin gini waje ka zano ake biya dubu biyu sai ka ce zan iya aikin in ga aje dubu daya ina cin dubu daya sai ka je ka kama daukan kwangiri ina fata fahimta in ka dauki kwangirin ma sai ka dauki bidiyon ka haka ga kanan in ka je ka yake gani ko haka ba to ta san zaka yi ciri ta kenan eh a kuma to nan maganin ya maka kunci sai ka ce barka tafi Abuja sai ka ka fiyo wata kana sai da shi bakin hanya wata jaga nan da ne kana samu wasu wato dai bai kamata mutum ya zauna kawai rikici ya cinye shi bane haka kurin ina fatan fahimta karatu ne kana yi sai kana fama da matsalolin baka ganewa shikenan sai ka ce kai karatun da ni na ba na san shi sai ka hakura da shi baka iya masu ba a dage mai za a yi dare rana dare rana je ka wajen wannan malami je ka wajen wannan malami kai ta asamin sai ga ka zo ka fi kowa iyawa amma mutane sai su ringa sakawa matsaloli shikenan kawai Allah sa an fahimta to wannan daga cikin amfanin karatun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga wannan Aliyu sai wani to yanzu ana so ai wannan abun bashi da kuɗi ko ba haka ba ga raƙuma kuma ga wannan sai ga to bari ya zai sai ga bari ya je importing mana shine garin Madina ba su da iskir ko makera suna amfani ko kuma akwai scarcity na iskir din ko shine sai ce to bari ya hada raƙuma jibga jibga ya tafi da igiyoyi da waye da a ɗauko izkir ɗin in aka zo sai sai da shi da daraja a nan garin madina sai haɗa kuɗin shi sai bukata da yake ne ba jama'an fanci wani abun ko allah samu dace to shi ne sai sai na alu allah ƙara masa da ke cewa asa'ina bihi fi walimati ursi in asa'ina bihi fi walimati ursi in nemi taimakon allah da wannan kuɗi da zan je in nemo wajen shirya walima angwanci na فبينما انا اجمع لشارفي متاعا من الاقتاب ina cikin fabainama wannan fujaiya kwatsam ina cikin shishiryawa wa'annan raquma nawa mata'an kayayyaki min al-aqtabi na siddi da ake hawa kansu wal gara'iri da kuma wato su kaman burgami shine gara'ir wanda za a zuba kaya na attibnu da sauransu walhibal da igiyoyi da za mu ɗauro wannan ciyawa ɗin wa sharifayya munakhatani wa sharifaya munakhatani ila jambi hujrati rajul min ansar su kuma na raquman na guda biyu munakhatani na durkusar da su al-inakha shine irin kace ka ku zauna da dabba haka an fahimta ko anaka yuniku inakhatan shine zauna da dabba a ƙasa haka ila jambi hujrati rajulin min al-ansar gefan gidan wani mutum cikin ansarawa fara ja'atu sai na dawo hina jama'atu ma jama'atu bayan na hada duk abin da na hada fa idza sharifaya sai ga wa'annan raquma nawa qaduji tubba asnimatuhuma an yanke tozayen su asnimatu an fahimta ko an yanke tozayen su asnima jami ne na menene sanam an fahimta ko sanam shi ne mene wani ɗan ƙari yake bayan dabbobi haka kamar sa da raƙuni haka an yanke su wa buƙirat khawasiruhuma an farke ƙungurunsu khawasi jami na khasira shi ne ƙunguru to an farke a ƙungurunsu wa ukhida min akabadihima sannan kuma an an cire hantar wannan raƙuma nawa an je ana farfashin su kuma kun fahimci abin ko to zahiri malamai suka ce abin da ya faru shi hamza ya yanka wannan raƙuman ne da yanka su shine kuma sai giggila wannan tozayen nasu sannan kuma ya farke cikin su ya ɗauki hanta aka ne wata mawaƙiya ce za mu kanta ke tabar magani bukhari ya kawo shi ta zo tana hamza na ce yana shan giya abin shi ya yi mankas to ana cikin wannan abin shi ne sai mawaƙiya ana yana shan giya haka irin gidan kulaf nan ne haka yana shan giya lokacin ba haramta ba fa kun fahimta yana shan giya sai mawaƙiya take waka cewa ya kai hamza dan gina abul madali dan babba jikan babba kai ko ga wasu raƙuma can a tsaye ina ma za mu ci nama mu fare su mu ƙara rawa kana fatan fahimta kawai hamza ya yi mankas kawai sai je kawai sai giggilla wannan dabbobin mawaƙiya ce ta zuga shi mala allah shi kyauta to shi kenan sai a yake cewa walam amlik ainayya hina ra'aitu zalikal manzar minhuma ban iya mallakar idanuna ba lokacin da na ga wannan mummunan abuwa game da sura kuman nawa sai na fashe da kuka kenan annan aka ce aliyu ya yi kuka ne ba wai don asarar wa'annan raƙuma da yi ba ya yi kuka ne saboda ganin ciwon irin ga abin da shirya na ba da haƙƙi ga 'yan manzan allah sallallahu alaihi wasallama mewa ma an sa ranar tarewa an yi kaza an yi kaza to wannan ganin kan ya kaskanci shine abin da ya sa shi kuka haka ainihin fa'idantar haka ibn hajar shi ma fa'idantar a wannan fasar wannan wajen sai ma da sai yake cewa fakultu da ce man fa'ala haza waye wannan aika-aikan ƙalu sai suka ce faƙalu suka ce fa'ala hamzatu bin abdulmuttallabi hamza ɗan abdulmuttallabi shi wani aiki ma'ana baffanka kenan waho fi hadar bai tafi sharbi min al'ansar yana cikin wannan gidan cikin mashaya cikin ansarawa shar shi nu ai mata fata ɗaura raɗin nan da abanin shar shi ne jam'i na mene sharib an fahimta ko a sharib mashayi guda daya sharbin mashaya da yawa to yake cewa wa huwa fi hadal baiti fi sharbi min al ansar yana cikin wancan gida cikin wasu mashaya cikin ansarawa fandalattu sai na juya na tafi hatta adkhula ala nabi sallallahu alaihi wasallama kan na shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa indahu zaid bin haritha a daidai lokacin zaid dan haritha yana wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa arafa annabi sallallahu alaihi wasallama fi wajhi alladhi laqitu manzon Allah na gani na sai ya gane a fuska sai gane abin hada shi a fuskata ma'ana a fuskata sai fanci akwai labari amma alama cewa ina cikin wani yanayi fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce malak me ya faru da kai ya aliyu faƙultu sai ce ya rasulallah ya manzan Allah ma ra'aitu kal yawma qattu ma'ana ban taba ganin sai ka kaddara mashi mafa'uli kenan ma ra'aitu mafza'an kal yawma qattu ban taba gaban abin tashin hankali ba kaman yau din da kake gan tunda nake ada hamzatu ala naqati hamza ya je ya ta'addanci akan naqatai wani raquma nawa fajabba asnamatuhuma ya yanke tozayensu wa baqara khawasirahuma ya farke ungurunsu wa huwa zafi baitin ma'ahu sharbun yana wancan gidan tare da mashaya fada annabi sallallahu alaihi wasallam bi ridaihi nan da nan sai manzon Allah sa aka kawo mai aka kawo mashi wato bargonsa ko kuma kayan sawansa fartada sai sanya kayan fartada ay falabisa ridaahu kenan yankin hada sun man talaka yamshi sannan manzon Allah ji yana tafiya wattaba'atuhu ana wa Zaid bin Haritha da ni da Zaid dan Haritha sai muka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta ja albayt alladhi fi Hamza har sai da zo gidan da Hamza yake ta zaune fassa yake ciki fassa azana sai ne mu izini fa adhinu lahum sai suka ba manzon Allah izini kenan har mashaya suna da wannan alfarmar ta neman izinin za shiga wajensu ko ba haka ba ga su mankas suke an fahimta to amma da annabi yazo bai ce shi manzon Allah bane wannan haƙoƙo ne akwai wasu huquq ko kana sama mutum sai ka bashi wannan haƙi din misali wani yana abokinka ne ko kaninka ne ko kuma da kare na yana yana da office in ka zo office shi ya zaka yi in ka shigo assalamu alaikum in shigo ko da ke duk ba kula da wannan adab din fa in yace shigo ina fatan fahimta kana shiga ba zuwa zaka ne wata kujera mai kyau ba ko irin sai ka je ka zauna to mai gidan ya kyale ka to mai gida haka zaka bana tsaye a to bismillah ga waje ka zauna misali kai kuma a tsayin mature yana shigowa ba zaka bari sai ya tambaye ka wajen zuba ba zaka ba shi waje ka girma ba shi ka ta ka dan bude fridge ɗinka nan sai ka dan dauko mai ruwa haka in akwai kilaki kuma kira shi a dauko ruwa misali in abin nan haka wani ya ga kila da bi ka kuma kawo sai ka dauki kafa ka dora akan teburin sa shine wannan hadisi annabi ke cewa wala yajis ala takrimatihi wasu adab ne wanda musulunci ba wa boko ne suka zo da shi ba amma matsalar ba iya fassara wa mutane wa'annan hadisin yadda suka dace da rayuwa bane sai ana ganin abubuwan kamar wani design ne wani wani burgewa ce boko ta zo da shi ba mu shekara da bai wannan tsarin ya zo da shi ina fatan fahimta ka je garin mutum ko kuma ɗalibin ka ya samu ya ya graduate a wajen ka ya tafi Borno ko Maiduguri ko wani ya zama liman in kai ba ka je ka ce to a da sau ka shige gaba ba koma gefe zaka kai ne ma mu shine liman a garin ina fatan fa sai dai in ya ce ka shiga wasu wasu ladduba ne ga sanan haka Allah ya kawo su wanda kuma suna nuna mutunta kai ne kai din da kake bin wannan dokokin kana mutunta kanka ne ina fatan fahimci wannan abu gida ne ka shigo zaka yi abin nan to in ka zo ba wai zaka zo zaka lahu khairan masha Allah in ka zo gidan ba za ka ka bankaɗo mutane gida ba da haka mu koya yin wannan ladabin idan yaro ta akuci shi ko gidan ka ce koma koma koma zauna ta kuna kakka shigo zauna ka ɗauka to in ka zo za ka shigo allah ya ce a nemi a yi sallama a nemi izini kana ji koyi to yi sallama ka ji nemi izini ce assalamu alaikum in ya ce salamu alaikum ce ba salamu alaikum ake cewa ba cewa ake assalamu alaikum ka ji ko kin ji ko eh to ce assalamu alaikum ce assalamu alaikum to ce in shigo musamman a lokacin da allah ce sai an nemi izini din nan an fanta sai ya shigo har ya saba haka ko baki kai suka zuka irin wannan tsari a gidanka za ka mutunta kanka ne haka ɗin ina batan fahimta kana tafiya sai ka ga wancan ababanka ba zai kaka ce assalamu alaikum miƙa mai hannu haka duk wasu liduba ne tsatsa da musulunci zai ka ce assalamu alaikum ba bai ce wa alaikum salam in ya miƙa ma hannu sai ka miƙa mai hannu duk fa suna nan a cikin addinin musulunci ana samu dace babu zai mu ta karo za a bana a takaice dai annabi da je bai ce shi manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallama fasa'adana fa'adinu lahum ya nemi izini manzan Allah sai suka ba manzan Allah cewa izini to ya shigo fa idahum sharbun sai ga suna cikin maye shine sharbu suna cikin maye fa dafiqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yalumu hamzata fi ma fa'ala sai manzan Allah ya ringa zargi yana aibata hamza da abin da ya aikata haba hamza ya zaka ba fado dai lafuzan ba amma dai irin zargi haka yadda ya dace da shi manzan Allah da kuma shi hamza ɗin tun da baffa ne a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa'iza hamzatu ƙafsamila sai ga shi hamza ai ko da aka zo an tada shi ya riga ya mankas shi ne ƙafsamila ya yi bugu ya yi mankas a lokacin muhammaratan ainihu idan shi jazir haka in mashagiya suke ko? a kyauta fanazar hamzatu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai hamza ya kalli manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kalle shi sun masa adan nazara sai sama da kallon shaka irin kallon sama din nan summa nafanazara ila rukubatihi rukubatayhi sai kallo gwiwoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam summa sa'adan nazara ya ƙara kallon manzan Allah dai fanazar ila surati sai kalli cibi manzan Allah summa sa'adan nazara sai ƙara daga kanshi fanazar ilawaji sai ƙara kallon fuskar manzan Allah sallallahu sun maƙala hamza sai hamza sai faɗo nan magana cewa hal antum illa abidul abi da kai da aliyu dukkan ku ba bayan ubana bane kaga bala'i giya ta jawo bala'i malam kaga wannan ai da wannan kawai takobi za ta kai shi lahira ne kawai to amma a lokacin ba a tsaye da har hamcin wannan hukuncin ba tukuna ba zai da hamcin shan giya ba tukuna ina fatan fahimta da dai a azar da manzan Allah malamai suka ce a kawo cewa hukuncin rudda da abin da bai kai shi a wannan abin ba shi sa mashaya giya akwai abin da suka akan yafe musu mutum ya sha giya sai zan zage ka in aje za mu za mu hukunci akan ya zage ka ne kawar ma shi mashayi ne ko sai wani kazafi ya zo ce wani mazinaci ne ba za mu hukuncin haddi abin nan ba amma fa akwai abin da ba a yafe mashayin giya da yaro wasu ka ce hadda makwaci ba a haife mashi shi ne itilaful amwali idan yaro zai je barar da garin wasu kun fahimta zai biya baban shi sai biya gobe sai ja mai kunne kun fahimta eh sai wani shawo giya zuciya sai faffasa gilasan motar mutane a titi haka to zai biya wannan kun bi jona abun amma dan kazafi da sauran aka ce to wannan ba a kama shi da amma wa'annan itilaf sai ya biya wannan abubuwa din inda suke saban shi ne to ana yana cikin shan giya sai ya saki matan shi ya zo gida sai duma ta cewa ke na saki ina fatan fahimtuwa za a kenan shi ma shiga ciki wasu ka ce eh saki ya lamce saboda shi ya jawo kanki wannan maya wasu ma suka ce a saki bai lazumce shi ba tana ga cikin maye da aka ibn qayyim sai rubuta guda daya ina fatan fahimta igasatul lafan fi hukumi menene talaqis sakran littafi ne aka ita matsalar wannan sannan ya tattoro ta da yawa a cikin littafinsa igasatul hafan an masayidi shedan littafai ne guda biyu masu suna daban-daban ina fata amma suna dan kamancece da a wajen topics din da suke tattaunawa an fahimci wani abun ko Allah shi don haka mutumin da ya maye ba duka abu ne ake kawar akan shi ba amma ku jin ya taba dukiya za don haka in kuna da mai dan shan giya zai sha giya ko kuma yaronka ko koya masa sarbiya don suka banna kaka ce a yaro ne a a wajen zunubi na ka dauke shi ma zunubin ga mahaukaci da yaro Allah shi kyauta to shikenan shikenan sai Hamza ya faɗi wannan magana Allah ya kyauta an ce ya faɗa ka ne saboda wai ai kaga da manzon Allah da Aliyu jikoki ne nawa ne baban hamza shi ne abdulmuɗallabi ko to kuma al'ada shi ne ai kaka yana da tasarrufi a duke jika to don kawai abinda baba na yake iko tasarrufi na zo na yanka sai mene kuma allah sa kun kwanci abin yawwa sai ce fa'arafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annahu qattamila annabi sai ya gane cewa hamza ya bugu me zai faru farna kasa rasulullahi sallallahu ala akibaihi sai manzon Allah ya ja da baya baya qahqaran yana tafiya da baya da baya na kasa ai raja'a qahqaran ta baya da baya haka bai bashi baya ba kun san dalili to kai mutun yayi shaye man kasa yana wannan magana ka sanin ka biyo baya me zai biyo baya in ya dauko tako mai ganka kai maka marra kuma fa ta ba ta fahimta yauwa kaga akwai an karewa cin abin ko ba haka ba sai manzon Allah ya taka da bye bye sai koma ya fita haka nan Ali shi ma ja da bye bye ya fita wannan duk an karewa ne wa kharajna ma'ahu muka fita tare da manzon Allah shi kenan Allah kiyaye to ya aka da raƙumin Ali kenan kun fahimta wai ne kace ai ba biya wani saboda dan uwan shi ne akwai yafi a cikin rawa na family haka dake faruwa amma malam ibn hajar ya kauce daga ibn abi sheba cewa annabi ya sa tara akan hamza sai da biya kudin wayannan rakuma din ina fatan fahimta wannan kuma shi fi dacewa da mubadi na shari'a insha Allah ta'ala to muhallin shahid na farko a cikin wannan hadisi shine cewa annabi aliyu ya ce yana da raƙumi daya a zamanin badar a yakin badar yana da raƙumi daya a kumusinsa ina fatan fahimta ke nuna ke nuna cewa a badar an samu an samu humusi don haka farlancin humusi ya faru mene a yakin badar ina fatan fahimci wannan abin sannan ya nuna mana cewa kai in soja ne kana da kuma dangantaka da manzan Allah sallallahu alaihi idan aka yaki zaka ci tudu biyu zaka ci humusinka za kuma ka ci haƙƙinka na sojan musulmi da aka yaki da kai jama'a fatan fahimci wannan abin Allah samu dace to da zai sauran masail da malin ya kawo mana akwai fa'idoji wanda in mun gama kan hadisan babin za mu ɗan waye su insha Allah ta'ala hadisi daga malin shi ƙala haddasana abdulaziz ibn abdullahi ƙala haddasana ibrahim bin sa'adin an salihin an bin shahabin an ƙala akhbarani urwatu bin zubair أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله له فقال لها أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة فغضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستة أشهر قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس وأما خيبر وفدكم فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانتا لحقوقه التي تعروه ونوائبه وأمرهما إلى ولي الأمر خالفهما على ذلك إلى اليوم قال أبو عبد الله عتراك افتعلت من أروته فأصبته ومنه يعروه واعتراني Imam Bukhari sai ya ce haddasana Abdul Aziz Malam Abdul Aziz ya ba mu hadisi Ibn Abdullah qala haddasana Ibrahim bin Sa'ad yace Ibrahim dan Sa'ad ya ba mu hadisi an Salih daga Salih an ibn Shihab daga ibn Shihab qala yace akhbarani Urwa bin Zubair Urwa dan Zubair ya ba ni hadisi cewa anna Aisha ta ummul mu'minina lalle na Aisha uwar mu'minai radiyallahu anha Allah kara mata yadda akhbaratu ta bashi labari anna fatimata alaiha salam lalle na na fatima amincin Allah ya tabbata a gare ta ko mu ce radiyallahu anha ibnata rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya ce ta manzon Allah ya da amincin Allah ya tabbata a gare shi salat ababakar siddiqa ta tambayi sayyidina abubakar siddiq ba'ada wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwar manzon Allah tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi an yaksima laha mirasaha ya raba gadon ta ya bata mimma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama cikin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa ya bari mimma afa Allah alaihi cikin abinda Allah ya bashi na ganima da aka samu na Khaybara an bunci abun ko wato nana Fatima to bamu kasa hadisi ne tukuna faqala laha abubakar sai abubakar allah ƙara mashi dace da ita inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala ai manzon allah tsira da amincin allah sabbata a gare shi ya ce la nurasu la nurasu dukkan waya suna zuwa da la nurasu da nunin din nan ma'ana ba a gada mu in ji manzon allah to da yasa jam'i su suwa kenan su annabawa kenan la nurasu ba wai manzon allah ne kadai ba tun da gan za ka ga istinbadin da 'yan shi'a suke ya faɗi kenan suna cewa ai annabi ya annabi dawud ya suleiman ya gaji annabi dawud annabi zakariya ya gajuwa ne annabi ya ya gajuwa ne annabi zakariya ina fata mutum malam suka ce wasu wannan gado ne na mene na ilimi da da'awa ba gado ne dukiya ba Allah samu dace yace la nurasu mutarin annaba ba a gadan mu ma tarakna sadaqatun abinda muka bari yana zama sadaka ne da zama waqafi fa ghadibat fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai na na fatima yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallama sai ta fishi sakamakon wannan karatu da jirga bakin sayyidina Abubakar Allah kara masa yadda an fahimci wani abun ko fa hajjarat ababakar dan haka sai ta fushi ta kaurace sayyidina Abubakar ba ta zuwa fada ta gaisuwa ba ta abuwa musamman kuma bayan rasu manzan Allah mai fara ita ta yi ta fama da jinya sai zama ta kauri ciwo sai da abubakar falam ta zal muhajiratahu sai zama nana fatima ba da gushe ba tana mai kauri ciwo abubakar hatta tuwfiyat har sai da Allah ya shiranta ina fatan fahimta to nan malam suka ce ba za ka ɗauki abun a zahiri ba hatta tuwfiyat hatta qurba wafatiha kenan har gabzar so saboda an samu hadisi imamu abu imamu al-baihaqi ya roto hadisi ina fatan fahimta haka nan ibnu shahin ya roto littafin sa cikin kitabul khumus cewa na sai nan abubakar lokacin da yaje nana fadima tana jinya ya ji ya same ta gida yace assalamu alaikum aka leko waye abubakar ne yace in shigo tace aliyu yaje yace to sai na abubakar ne khalifa ne ke neman shigowa je ke duba ki ta duba mijin ta ce to kana so ka yadda ya ce na'am na ina so na yadda ya ce to bismillah shigo ina fatan kwanta ya shigo ya same ta fatima kin san na bar gidan na bar garinmu na bar dukiyata na bar kowa hajartu na bar kowa na kaza na kaza na kaza kin san nayi wannan ba don kuma sai dan neman da Allah da kar addinin Allah ina fatan fahimta kin san wani abu ya ce to wannan abu da kin nayi maki ba nayi dan wata bukata ta bane sandan kare addini da kuma kare abin da mahaifin ke banmu a kansa yi mata maganganu masu rada jiki har sai ta samu yarda da juna da komai da wannan a cikin wannan lokaci din da haka dole nan zai zama hatta qurba wa fatiha har sai gab da raso mahaifinta rasota sannan suka samu kadida da wani sai na abakar siddiq kuma waye ringa jingina na fatima inda gane haka jakanta tarihin jinyar na na fadima matar abubakar asma ita ringa zuwa tana mene tana jinyar na na fadima ta kwan duk wasi da fadima ta bari kusan ita ta barwa ina fata kun fahimci wani abu na taɓa wani tarihi na wata lacca kan tarihi na na fatima ban san da inda take ba yanzu amma da sai a turo ka ji details na game da ita na na fatima don allah ƙara masa yadda so wannan fushi da ta yi a ƙarshe an samu fahimta juna da wane da nana fatima da abubakar sannan ala'aita hali kamar da mu zo mu ji abubakar yana da gaskiya akan abin da yake ina fatan fahimta saboda musulunci ba gado bane musulunci ba gado bane musulunci addini ana shi yadda Allah ya ce yadda annabin ya zo da shi ina fatan fahimta idan annabi ya ce ga yadda za a yi wani bai da ikon canza duk duniya ba ta ma da ikon canza abin da annabi ya zo da shi ba wa ahlul baiti ba ba kuma wasu mutane ba wata hukuma ba ba wanda sai canza abin da manzon Allah ce a yi shi yana nan da yake da haka na na Fatima ta kuskure fahimta ko ya Allah tana gida hadisan ba su kai gare ta ba tukuna wallahu musta'an dai sai ce wa ashad ba'da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ta ta'ashirin kuma na na Fatima bayan manzan Allah wata shida kadai ta yi ta koma ita mata rasu wata shida kadai kala take cewa wa kanat fatimatu tasalu ababakar nasibaha mimma taraka rasulullah sallallahu alaihi nana fatima ta kasance tana tambayi sayyidina abubakar rabanta cikin abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari saboda tana da mene a cikin dukiyar shi kenan tana da nisfu tunda manzan Allah ya rasu ya bar kowa ba cikin ƴaƴan shi sewa sai ita kadai to kuma babu ɗa namiji babu asibi ko ba haka ba da aka sai zama abin da take da shi shine nisfu to inda ana gadon kuma da kaga matan shi suna da misu kuma suna da sumunu ko tunda yana da far'u ko to su kuma sai zama suna da sumuni ɗaya bisa takwas ita kuma tana da rabi to sauran dukiya za a ita kenan sai a juya a kai wasu abbas shi ne aula rajulin zakari shi abbas da ke dare shi fi cancanta da wannan dukiyar na abin nan amma shi aliyu bai da komai ina fatan fahimta wanda ke da komai shi ne wane shi ne abbas ibn abdulmutallabi a wani lokaci din bayan wa'ina sun ci nasar bodin to shi ne tana tambaya a ba ta rabanta na dukiyar da manzan allah salasa bari min haibara wa fadakin na gonakin manzan Allah da ya samu na khaibara da binan manzan Allah da ya samu a khaibara tunda an ci khaibara da yaƙi yana da mene ya zama ganima ko to manzan Allah dole yana da humusi ina fata kun fahimta to a bata wannan rabon nata na khaibara wa fadak sannan kuma da gonar shi ta fadak ita ma duk cikin ganima ya samu a wani lokaci din manzan Allah da gonaki daban-daban da wadil qura da wayi da gasunan dai wa sadaqatahu bil madina da kuma sadakar shi da ya bari a garin madina wato garin banu nadir don banu nadir suna kusa da madina sosai shi sa suka abbara cewa sadaqatahu bil madina wasu mawali suka ce sadaqatahu bil madina shine karar da ya bari kaman kayan yaki garkuwa riga kwalkwali wanda kwanan nan zamu zo ji a cikin littafin insha Allah ta'ala irin abin da manzon Allah ya bari kun fahimta to tana so a raba wa'annan abata nata fa aba abubakarin alaiha sai na abubakar sai ya ƙi yadda ya bata wannan abin da take nema wa ƙala sai ce lastu tarikan shi an kano rasulullah sallama ya fa'alu bi ni ba zan bar abin da manzan allah sallallahu alaihi kasance na aikata shi ba illa amiltu bi face sai na aikata shi duk abin da na san manzan allah na yi to wallahi zan ci gaba da yin shi kuma aikace an ga haka san da ya rasu me ya faru akwai jaishi usama ko gab da rasuwan manzan Allah ban yakin mu'uta annabi ya haɗa runduna cewa za su je su kai farmaki wajen rumawa da manzan Allah ya rasu sai wasu sojoji suka ce ai zaidu bai da kwarewa akan yakin soja shekara shida karka goma sha shida bai iya yaƙi ba bai san kaza bai san kaza ba a canza na bar kuma su ma sun ba da shawara ne mene cewa kada ma a fita yakin a bar sojoji a kare gida ina fatan fahimta to da ya matsa cewa sai an fita shine aka ce to mun ji yanzu da ka matsa sai an fita yace yaya manzon Allah zai kulla tuta dan ya rasu kuma ku ce in kwance ta ce wannan ba zai yi ba suka ce a ba muna nufin kwance al'amarin manzon Allah bane amma abin da muke gani yanzu sauran laraba sun ji labarin manzo Allah mun ji cewa suna shirin su kawo mana yaƙi idan suka ga sojoji sun fita sun bar mu kaga zai sauƙi zuwa a cin yaƙi yace ba ku da hankali annabi ya kullan kwance yace ko da za a zo a tsuntsaye sun sa tsatsagan mu a garin Madina wallahi sai wannan runduna ta fita ina fatan fahimta haka annabi ke cewa mai dan tsamararren jiki amma zuci akwai ƙarfi ka san ƙarfi kala biyu ne akwai na jiki akwai kuma na zuciya to a ƙarfin jiki su aliyu da su umar da su khalid za su ibi abubakar amma ƙarfin zuciya kaf ba su ba wanda ya kamo shi a ciki da haka aka yi aka buga kuma to kuma ce to saka ce to yanzu mun je mun yadda sai ka mun yadda a fita din to amma ka canza wannan yaron mana a samu wani ƙwararren soja kamar amr bin as ko kuma a samu khalid bin walid ko barra ko wani soja dai wanda ya san yaƙi ya ce sakilat kun umma hatukun tur da kukuwa ta za annabi ya sa mutum ku ce cire shi ina fatan fahimta kuro da kyau abin su ma fa ba wai sarrai suke ba perception ne irin fahimta suke nan an fahimta to amma fahimta da ilimin abubakar ne ya ɗar nasu cewa in aka soke wani abu da ya fara daga manzan allah daga son shi to alama addini ya fara stepping down kenan shi sa masu ce a yin ƙasar wa ana hayyun za a tawai addini na da rai ya fushi sosai ta suka ce to shi kenan mun ji samina waɗana za mu je yaƙin ko mun yadda shi ɗin ya tafi ya ce umar a kana cin sojoji ban zaba ka fara fita tashi hankali ta ji mazaje kenan ko yau umar ana mai fada shi ma maza ka fara fita ce to shi kenan samina waɗana ya kama ya zaba ta yi sarrafa suka ce a ina kuma za a haka kai abubakar abin da za a yi ka tsaya ka nemi taimako da umar wajen shara ku tsara mani da za a yi addini da kaza da kaza ku ban mana mun haƙura kai usama muna roƙa da allah ka yafa wannan sojan naka umar kenan ya zauna a gari sai da usama ya yafe sannan shi ya zauna ina fatan fahimci wani abu da haka aka je ikon allah wannan abin da abubakar kafi a kan shi sai zama ya zama fatahun ya zan buɗe duk inda rundunar usama ta wuce waɗanda suke shirin su kawo hali sai su firgita kai ashe mutanen nan da mutu annabinsu ba su mutu ba kenan wannan sojojin nasu to to tun daga waɗannan sojojin sun fito na gida sun ninkan ba ninkin haka kenan wallahi sai abin ya zama tsoratarwa ga sauran larabawa kowa sai ya fara makyarkata don haka da suka yi nisa waɗanda suke shirin yaƙi sai suka canza ga magayi yaƙi sai aka koma kuma mun yi da za mu yi sallah za mu yi sauran abu amma ba za mu ba da zakka ba aka zo aka sawa bakar cewa mu banu wane da banu banu wane da zibiyan da suwa ne mu dai mun yanke shawara za mu musulunci ba za mu zama kamar da sauran ƙauya suka zama ba amma ba za mu ba da zakka ba da annabi ke dare dai mun kawo mu bayar amma yanzu kuɗin mu ne mu za mu da muke so da su a wani ce kuɗin zakkar ku ba da zaɓar manzo Allah yanzu yara ku ce an canza ya ce wallahi in akala kuke bayarwa yanzu kuka ce ku ba za ku ba ita ba sai na yaƙe ku a kanta akala ƙwara ɗaya wato ba a bari irin wani a stepping down da alkalma ɗaya kuna fara stepping down da abu ɗaya duka za ku warware ne ina fatan fahimta shine umar ke cewa innamal islamu urwatun wahida musunci igiya guda ɗaya ce ta haɗa aka tunkata faiza naqadat urwatun idan kuka sake wata igiya kwara ɗaya ta warware naqada sa'irul ura dukkan igiyon za su kurkuce gaba ɗaya kamar a ce wani yadi ne mai hanya ana yin hanya ce nake da kai zai cikin na sassarewa na zazzarewa ina fatan fahimta ba a stepping down ga wani haƙƙi na musunci ko mene da iyakai da za ku iya amma ka ga yadda abubuwa suke abubuwa kawai ku da kanku za a sami musulmi yana ya saki haƙƙin ku gaba daya yana kamfen a kanku saki haƙƙin naku ma gaba daya na fatan fanta na faɗa wani lokaci can cewa ina wa 'yan uwana 'yan darul hadisin salafiya jawo hankali da wa'azi wallahi abubuwan da malam arbani ya ban mu ya kafa mu akan shi kan me dan mu stepping down daga wani abu guda da a cikin sa idan muka fara stepping down ɗaya ɗaya za a gani gaba ɗaya ba mun gani a cikin al'amarin za a girga abin diya su kurkuce ya kwance wani abu daban ake a wajen wani shi ne magana gaskiya haka shugabannin musulmi a ce waje kaza shi kenan to ai shi kenan babu komai dai don a zauna lafiya ku abin nan wannan abin ku zai kashe ina fatan fahimta eh shi kenan to za a zo a haɗu da arna da musulmi duk dai a zauna lafiya ana so a kawo ci gaba ya shi arne zai da kai har abada Allah yana ma ba zai yarda kai ba ku sauran karatunmu na shari'a da muke da safe Allah ce mana kabura alal mushrikina mata da ohum ilaihi cewa kiran da kuke wa arna na su zo su musulunta ko kuma bautar da kuke wa Allah kuka ce ku ba za ku bauta masu ba abin na kuntata masu suna jin ciwon wannan lamari din kuma Allah ya gama na karara lantar da ankal yahudu wallan nasari har abada faufau ba za su yarda ba jato wanda Allah ya gama na wani abin za mu zo mu saki jiki mu ce kuma akwai yarda tsakaninmu kuma Allah ya fito fili karamance waɗannan maƙiyanmu ne ina fatan fahimta aina Allah ce maƙiyanmu ne ga nan Allah cikin ƙurani ha antum haula tuhibbunahum wala yuhibbunakum ga ku kuna nan kuna kaunar su amma Allah ce bane wala yuhibbunakum su ba sa son ku sai wani zai ce maka eh the religion of love wai za a yi wani abu wai love love ana ta zayyana wa love humanity ana ta zayyana wasu kalmomi amma ta kasashen ko ake raraka ba masu basira da hangen nesa a cikin mutanenmu duk wanda aka bazo kuɗi shi kenan kawai sai saki ku duba halin da ake ciki a najeriya a ce inyamurai su zo arewacin najeriya su sace ɗaya daga bauchi gombe kano saboda su mai da su kafarai amma shiru kake ji a najeriya wala gwamnoni wala sanatoci wala 'yan majalisu wala sarakuna shuru mala a wannan wulakanci ya kai wulakanci mala shuru wa akwai siyaran ma da aka ɗiba ma wato an zo an bincika wa ba a ga masu shi ba in yaushe ba haushe zaman yamuri wai yanzu kuma an mai da su can inugu ɗin abin nan onisha saboda an bincika yanzu an ka ba a ga iyayensa anan ba to idan aka ɗauka an mai da su can kuma saboda a samu mai kilimin ɗin yaran ba wannan duk su kurkucewa ce da al'umma musulmi suke ta yi ko dai sakamakon jahilci ko rashin kishin zuci ko mai karsa ma mai za ka siffanta al'amarin da shi ina fatan fahimta su Allah ya mu dace shine Abubakar yake gaya mata fa cewa to yake Fatima ke sani fa ba wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin sa wanda saboda baya nan zan fasa yin shi ba wai ina addini na ganin ido bane ba kuma na addinin daɗaɗa wasu ba ne ina addini saboda shi addinin Allah ya ko kuma shi aka ce a yi shi ne yake kuna ji abin da yake ce da ita kun fahimta yake ce da ita mene lasu tarikan ko faƙala abubakar fa abu abubakar alai faƙala lasu tarikan shi an kano su lai amalu bihi illa amiltu bihi lokaci ya ƙure za mu ja burki ana insha Allah sai dai Allah kan gobe sai mu tashi daga kan wannan hadisi mu ƙarasa shi insha Allah ta'ala abin ka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakuranmu da mu Allah ka yafe mana Allah ka kare mu ga sharrin duniya da na kiyama ya Allah duk mai bukata cikin mu Allah ka biya mu bukatunmu masu matsaloli Allah ka mana maganin matsalolinmu wannan ƙasa ta mu Allah ka yi mana maganin masu ƙulla mata sharri Allah ka ba mu zama lafiya ka kare mu daga sharrin masu satan mutane da masu saurar da su ɗin ta'adda gaba ɗaya اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله